na'am bismillahir rahmanir rahim wannan shine zama na shida a cikin jerin a karatuttuka na wannan littafi mai suna durra fil qira'atil salat akwai tambaya shin akwai waken durra din nan na'am akwai waken ta gabaki din ta an waki kana shiga internet zaka same su na malamai mabambanta mishari ma da shine nake ganin kan bai ba amma yayi shi ma na naji na dan fara jin nashi kai Allah ka samu dace na'am za mu ci gaba baiti nono ne malamai saba'in da bakwai ko? to buyuta zumuman warfa rafasa wa fusuka ma jidala wa khabdun fil mala'ikatun kula wanda ya masa ishara da unkula alhamzan unkula abu jafar kenan ko? to udmun buyuta bawon din buyuta yana mata kasara kaga shi kalu yana kasara ne to shi sai mata abin nan sai mata dhamma fi buyutin azina Allah buyutin bu bu kaga ya saba ne ta ruwayin kalun warfa rafasa wa fusuka ma ajidala lafazin rafasa da fusuk da jidal duka ka karanta su da rafa'a ga wajen mala abu jafar to ku duba da kyau in an ce muku rafa'a a nan ana nufin za ka yi rafa'a ne da tanwini fala rafasun wala fusukun wala jidalu da duka da tanwini ku lura a nan ko da babin nida'i ne in ka zo a nahau la haula wala quwwata sai ka ji an ce za ka yi maɗaya rafa'a to rafa'an da tanwini za ka yi ko kan ji an ce za ka yi maɗaya nasba watan la ilaha la haula wala quwwata illa billah haul da kuwa in aka ce za ka yi maɗaya rafa'a to da tanwini za ka sa haka ma in an ce nasba za ka yi da tanwini za ka sa kun gane na eh la haulun wala quwwatun illa billah misali ba amma in an ce maka fataha to sai ka sa fataha ɗaya kawai karka ce ka sa guda biyu kaga zai kuma tamini kenan na nas to Allah ka sa mu dace warfa rafathun wa fusuka ma jidala wa khabdun fil malaikati sannan kuma fadin Allah madaukin sarki hal yanzuruna illa an yatihumullahu fi zulalin minal malaikati a fil fi zulalin minal gamami to sai kuma ka ce wal mala'ikati kai kai jarra shine wa khafdun da jarra wasali ƙasa fil mala'ikati ga ta'un din mala'ikati sai kai jarra kun gane kaga majrur ne bimene bimin amma in ka ce hal yanzuruna illa an yatihumullahu fi zulalin min al mala'ikati a min al gamami wal mala'ikatu kaga mala'ikatu anan zai zama menene li'rabinsa na'am adafi akan lafzul jalala akan lafzul jalala ko Allah saka da alheri li yahkum jahil haythu ja wa yaqulu fan sibi'il fan sibi'il lam kathir kathirul bafidan wansibuhula wanda ya masa ishara da ilam ku duba tunda muka faru Abu Ja'far didi shi ke gaba wajen yawan harufa to ilam ka sani abu jafar mala abu jafar liyahkum jahil وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه to yanzu karanta shi da sigan majhul kenan sai zama waliyuhkam waliyuhkam kenan afwan afwan afwan ai muna cikin suratul baqara ne ai ko ma da laban fita suran ba ai liyahkuma bainan nasi liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi kana nasu ummatan wahida ko to sai karanta liyuhkama bainan nasi fi maktalafu fi liyuhkama liyuhkama mun bance shi ko shine ma'anan jahil li hukama haifu ja duk inda yazo a cikin alkur'ani wal yahkum ahlul injili li yahkum bainakum idha fariqun liyuhkama bainakum idza fariqun wal yuhkam bainakum ya na'am to sai waye kulu fansibe nan ne ko to kun ga waye kulu ne ayi ويقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله شيني ويقول حتى يقول الرسول kaga zamu yi nasuba da an mudmara wujuban ba da hatta wujuban ne ko jawazan wujuban ne ko lamun talil ne jawazan kawai sauran duk wujuban ne ko barakallahu fikum to kuma hatta yaqulur rasulu ya kulu to me waje hilin rabin shi kuma jamil jiddan kayi gani mai mustakabal ne ko na'am to barakallahu fikum sai wani kuma to wannan ka kumanta da hikaya din nan an hikaito maganar rabban zan ne shi yasa kawo da rafa hatta har sai ta kai ma ya kulun rasulun manzan zai ce kun gane sai an yi kaito maganar manzan ne sai aka ce ya kulu yawwa to Allah ba da lada eh mun yi shi sosai kuwa hikaya ne ka gani kawo misali Allahu ya alamu Allahu ya alamu idan ka hikaito sai ka ce kama kala Allah ta'ala Allahu ya alamu hikaya ce ai ba za ka ce Allah ya alamu ba wai saboda ka kawo ya kulu ya zama Allah mafulu bihi lafazin jalala mafulu bihi ba za ka haka ba in ka zo li irabi mene ce farkon jimlata kama kala kama kala Allahu ya alamu ko sosai ya zanto kama wannan kama kala madin na musuliya ce kala fi'il madin Allahu sai ka ce lafzul jalala mubtada sai kai li irabin jumlan gaba in kuma ka gama sai ka ce wa jumlatu Allahu ya alamu fi mahallin nasbi maqulul qawl na mene kala mun bin jumlan ko ta Allah ya sa mu dace za mu zo hankali a hankali insha Allah ta'ala to wa ya kulu fansibi to sannan kuma faɗin allah maɗaukin sarki fihi ma ismun kabirun ko to kai ka san kafiru ɗin ka kafiru to alba wanda ya masa ishara da fa'un wa kenan khalab shi imam khalab yana karantawa ne da ba'un ƙulfihi ma ismun kabirun shi imam hamza a yi ismin kasiru ke karantawa ina jin kamar ma yana daga cikin mimin fara da hamza eh lallai kasirun nan lallai in ba na manta ba eh ismin kasirun eh musallafin ba sosai kamar hamza shi ya yi ke batu da wannan wajen akwai kisa yi ko akwai hamza da kisa yi ko eh sha'a eh haka ne kuwa hamza da kisa'i ne eh jamil jiddan sosai kuwa gairu ma bilba'i sosai kuwa kai Allah ba da lada kaga shi anan ya saba asalin sa kenan masha Allah kai Allah ya saka muku da alheri gaskiya gaskiya ana fahimtar karatu na habatin da kaji shafiya na tashi Allah ya saka da alheri ai haka ake so ya zama kawai malam to Allah ka samu nayi asa a duniya da lahira na'am na'am wansibu hula sannan kuma wanda ya masa ishara da ha'un wa kenan malam yaqub al-hadrami shi kuma yana yin nasba ga qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas ko kulil afwa yana ma al'afwa nasba kaga sauran kulil afu su suna yin marafa ga wawi ko ga wawun dinnan sai mene kuma ya to kun ga shi a gaba wansi buhula kulil afwa sai kai ma wawun dinnan nasba ga malam abu malam yaqub al-hadrami qulul afwa kaga sauran qulul af af afu af shi na yin rafa'a ne wansu bu qulul afwa da nasba sauran kuma qulul afu wadhmum an yakhafa illa an yukhafa yu sai kai ma ya'ul din dhamma ga wanda ya musu ishara da ha'un yaqub al-hadrami da kuma al-hamza abu ja'far ko ya fita wa fatu fatan sannan kuma malin khalaf malin khalaf wanda ya masa ishara da fa'un shi kuma yana ma Allah yuqima shi yasa ya ce maka menene wa fatu fatan wa qara afwan ah ai ina jin kamar na wuce gaba ne ba ko ko nan muke qulil afu wa dhumum an yakhafa hula abin yawwa alhamza abu ja'far ha'un kuma yaqub al-hadrami su suke karanta illa an yukhafa to wa fathun illa an an yakhafa alla yuqima to shi yaqima din nan kai masa fataha ya'un din shine wanda ya masa ishara da fa'un khalab kenan shine ke karanta da fatahan ya'un a kalmar alla yaqima hududallah ya kima mun finci wannan Allah ka samu dace waƙara hai ga wannan sai da sai ne ta abin nan nata la yudha afwan menene harafin shi dai ne kuku la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun bi waladihi to yanzu ne idan ka zo zaka zaka daura ra'un din ne kawai to ya za mu karanta la tudarra walidatun yanzu wa qara la tudara kaza wala yadara bi khiffin rawun dinka babu shadda la tudarra to kai mata ka cire shaddan a rawun dinka na farko kenan bi khiffin ma sukunin da kuma sukuni eh za mu yi madda kuma saboda school lazim ko la tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi la yudar katibun wala shahid lamun din wace iri kenan lamun nahiya ko masha Allah zai zama lazim ne alkawar zai zama kenan yi lazim kalami mukhaffaf mun gani kai Allah ka samu dace zamu zo wani zamu zo kuma wani inna iddatash shuhuri inda Allah 12 ko shi kuma za mu daura ainihin din inna iddata shuhuri inda Allah ifna shara shahara kai Allahu akbar watan shi yasa ku nemi wannan sharhi taqribu durra ko kana da wani sharhi ka kara da ita abinda yasa watan wani aiki ne yayi al-shaykh ihab fikri da ya yi bayan ya yi sharhin durran sai kuma ya bi ya yi gwari-gwari dukkan farshin huruf duk sai fitar da su da yadda za a karanta a kowace riwaya kowace sura na'am na'am littafin sharhin masha Allahu ai malam yana kokari shi ma Allahu akbar eh insha Allah Allahu akbar Allahu akbar mala Allah saka maka da wannan magana wannan bayani da kai mana watan ni ina mamaki ne a yanzu wai jin kunya muke in ce wai wani malami na ne wallahi wallahi mana da ya haka muke to Allah shi kyauta so su magabata su suna alfahari da su faɗo wane walamin malamin su ne a she kaga ilimin su da menene da da ku da isnadi akwai isnadi a ilimin a to akwai isnadi a ilimin nasu a to in ka ce ni ba wanda ya karantar da ni to aljadu suka fi kawai ko wa inna lil shayatin la yuhuna ila awliyaihim kenan zai zama ka gani ka gani yanzu misali wani sai ya ce misali kamar ni misali yanzu in ce malam abdullahi abba malami na ne wajen qur'ani wani sai ya ga shi jin kunya yake yi ka gani to yanzu in na ce malam abdullahi abba malami na ne wajen qur'ani ya rage mishi daraja ko ya kara mai daraja ya kara mai daraja ni ya rage min daraja ka gani ashe iz- ilimi na akwai isnadi ba ba ba na ƙarya bane daraja ce ka gani Allah ya saka da alheri na'am
masu kyan fada ijinalin su ce malam wani ko malam wani suna kokarin su girmama kansu ne amma kuma a dukkan amurka suna su suna rage Allah saka da alheri saboda Allah saka da alheri malam ne to waye malam ne ga gani Allah shi kyauta Allah ka samu nayi asa'a don haka ne dole ne yan uwa sai mun kaskantar da kanmu mu kaskan wallahi komin ilimin ka waye baka ilimin to in yaga dama Allah ba sai cire abun ba ya barka da dabaran ka to Allah ka samu dace Allah shi mana gafara shi yasa nake girmama ku duk ku malamai na ne sosai kuwa a a a kar ku yi mamaki saboda ai abin da kuke faɗowa wallahi wallahi dole sai na ƙari da wani wallahi wallahi sai dole sai na ƙari da wani to na yi gaskiya ko ban gaskiya ba na yi gaskiya wallahi ko malam Allah ka samu na yi asa'a jazakumullahu khairan wa assalamu ilaikum to waqra tudara tudara kaza wala yu- wala yudara wala yudara bi khiffin ma sukunin zaka yi mara'un ka cire mata tashdidi din sannan kuma sai ka daure ta ya gama wannan harafin fa wa qadruhu faharrik shi can ya ce ma'an qadri harrik shadubi ba to shi nan kuma sai ya ce mana wa qadruhu faharrik idan wanda ya masa ishara da alhamza yana karanta alal musi qadaruhu wa alal musri muqtadi qadaruhu qadaruhu da da da, da tahrikin dalin sai dai shine bai fa sharanta ce maka tahriki fa tahriki ne ba shi shatibi ne cin ya kai sharanta maka wa haifu jar tahriku gare muqayyadan huwa al fath wal iskahu wal iskanu akhaku manzila mun gane masha Allah warfa wasiyatan hud fulah sannan wasiyyatin kuma kai mata wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyyatan li azwajihim kai mata rafa'a ga wanda ya musu ishara da ha'un eh, abu yaqub al-hadrami da kuma fa'un manan khalaf yudha'ifu hunsibu huz wa shaddidhu kayfa ja idhan hum wa yabsutu wa- wa wa yabsutu bastatal khalqi yu'tala wanda ya musu ishara da ha'un fayudha'ifuhu yudha'ifuhu sibu shi sai mafa'un din nasba fa yudha'ifahu fa fa da nasba haka ke karantawa mun wuce nan ko wa shaddidhu to kai ma ainin din ka shadda kai faja duk inda harafin yazo a cikin alqur'ani idan hum wanda ya musu ishara da alhamza da kuma yaqub an, haun yaqub al-hadrami da shi da abu jafar fa yudha'ifahu kun gane fayudu ifahu di inda zuwa cikin alkurani kai masu kai ma'aini ɗin ka shadda wa ya busutu basutatul khalqi yu'tala wanda ya masa ishara da ya'un shine malar rauh ko yu'tala me ma'anin yu'tala shine ya kunkwadu ruwan ilimin idan mutum ya sha ruwa a na farko akan ce na hala ya sha ruwa a matakin farko kamar ka misali ka dauki abin shan ruwa ka kwankwada na farko in ka kara sha na biyu sai a ce itala to shine yake son ya nuna maka malam rau ya kwankwadi ruwan ilimin kira'an ya karanta bas wa zadakum fil khalqi basta da kuma inna ana la yabsutu rizqo wa yabsutu bastatan khalki dukansu ya karanta su da sinun khalisa sinun khalisa kaga ya saba ma aslahu kenan asi tuftahil at- as- ah, asi tuftahil asi ah, asi tuftahil garfatu yudammu difa'u huz wa alamu fuz waksir fasurhunna tib ala فهل عسيتم to yanzu shi malam nafi'u ai yana kasra ne ko fa hal asitum ko to ifta asitum kai masinin asait asitum fataha yanzu fa hal asaitum kamar haka ga wanda ya masa ishara da alhamza shine abu ja'far illa manin tarfa garfatan ko gurfatan ko to garfa yudammu garfa difa'u wanda ya masa ishara da ha'un shine yaqubul hadrami idan yana ma garfa yana mata tip kenan ko ake nan garo ne ya gaskiya ne to ya wudin yin illa mani ka tarafa gurfatan biyadihi gurfa yake karanta sai kuma difa'u difa'u walawala difa'ullahi nas ko shi kuma nan yana yin ma dalin ɗinka a dalin ne koko ainun fa'un ko to kaga walawala daf'ullahi to kaga kaga rafa ya fito a nan a ainun ɗin kenan eh ya fito ko to Allah ka samu dace huz yaqub al-hadrami wa a'lamu fuz sannan kuma wanda ya masa ishara da fa'un ai kaga ta shatibiya qala a'lamu anna Allah imam hamza yana karanta ne qala a'lam anna Allah shi kadai to yanzu anan khalafa khalaf aslahu yana karanta ne قال أعلم أن الله على كل شيء قدير yana yin ma hamzan qat'i wato yana yin da yana karanta da hamzatu qat'in amma asalin sa hamzatu waslin ne wato shin shatubiya ba waqsir fasurhunna fasirhunna ilayka thumma ja'al fasirhunna wanda ya masa isharar ta'un da alhamza shi ke ma sadun kasara ya bi ta ko? ni'imma huzaskin ud wa mai sartin iftahan ka ya hasu ba ud wa sirhu fuk fa'adhanu wila wanda ya masa ishara da ha'un wa kenan malan ya agubul hadrami ni'imma huz to fa ni'imma hi malam yaqub kiransa asalin ta menene kaga kalun ayyana yin ikhtilasi to shi yana yin itimamul harka ne fa ni'imma hi ni'imma hi kamar da ke kanta hafsu eh duri yana yin ikhtilasi ne shi ko nan yana yin itimami ne saboda kaga ai ta wata baya khalafa aslahu to shi yasa sai ka mana sakin afwan to me yasa za mu mata kasra ba fataha ba to atsafi ne can a baya ya ce waksir fasurhunna ko sadin na fasirhunna kai mata kasra ko to sai ya adabta anan ma ainin din ni'im ma kasra za kai mata ya fita askin ud wanda ya masa ishara da alhamza na ud wa kenan malam abu ja'far shi kuma yana yin kasra afwan yana yin dauri da mene ga ainin din fa ni'ma fa ni'ma sai daura ainin din shi kuma amma kalun ya yake karanta kalun yana ikhtilasi to shi yasa shi kuma nan shi yana yin iskani ne sai ya daura ainihin kaga dai ya khalafa aslahu ta wata riwaya wa mai sarki mutahan ka ya hasu ka ya hasabu ud nafi yana karanta ne mai sura da kuma ya hasibu amma shi mal abu jafar mai sara yana yi mata fata ne mai sa sa da fatan sinu asalin shi mai sura ne nafi'u shi ko na mai sara sannan ya hasibu nafi'u shi ko anan ya hasabu kun ga dai wa in khalafu azkur wa illa fa uhmila Eh, baitin ne ya zauna mana a baki Allah ka sa mu dace waqsirhu fuq na'am waqsirhu fuq wanda ya masa ishara da fa'un shi kuma yana yin masinin din ya hasibu kasra malan kalab kenan ba yahsibu ayahsibu allan ayahsibu kaga asalin sa fa hamza shi fa ta yake yi tunda a can shatibiya nafi uku ko yana yin kasra yahsibu nafi uku ko da wani kisa'i mm.
mustaqbilan sama ridha sama kaga hamza da kisa'i sosai kuwa jamil jiddan jamil jiddan kai Allah ka samu nayi asa'a waqsilhu kenan fa'adhanu wila wa bil fathi ci gaban baitin kenan fa'adhanu wila wa bil fathi ma'ana wanda ya masa ishara da bilfa a gaba fa'adhanu wila wa bilfathi an tuzkira bi nasbin fasaha wanda ya masa ishara da fa'un wa kenan malan kalab ko to shi ke karantawa fa'adhanu bi harbin min Allah da fa'adhanu da iskanin alhamza kaga cikin asalinsa fa'a da madda kenan mun bance nan ko masha Allah to fa'adhanu wila sai kuma yace wabil fathi kaga a can asalinsa fa'azinu da kasra fa'azinu da kasra ko to shi nan kuma malam khalabi na karanta ne fa'zanu da fatahan zalun mun gane shi yasa sai ce muna wabil fathi to ya gama da wannan harafin an tuzkira bi nasbin an tuzkira fasahatun wanda ya masa ishara da fa'un din da har ila yau an tuzkira ihdahuma a fa tuzkira ihdahuma asalin sa fa tuzkira ihdahuma da da, da sukuni to shi ko nan fa da, da nasba ke karanta fa tuzkira mu ya fita ta ra'un dinka ra sai dai kan kumanta kada wani ya ce can da inda na ce nasuba tanwini kenan amma ai fi'ili ne wannan to ai ai fi'ili ba bai daukan tanwini lallai ko ku ba ku yi ba to wani a cikin masu jin karatu sai ya tuna ya ce ta to guri kaza na ce kaza eh menene malam ibnu malik ke cewa بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز kaga ya alamatul ismi ne wannan ko yawa to Allah saka dalili risal rihanun himan wanda ya musu ishara da haun shine wani ne kaga a can asalin sa faruhunun maqbuda shi ko anan farihanun maqbuda yana ma ra'un din kasra ha'un din kuma da fatha yaghfir yu'azzaba hamal ula yaghfir da yu'azzaba hamal ula wanda ya musu ishara da ha'un malan yaqub al-hadrami sai kuma al-ula al-hamza din wa kenan malan abu ja'far suna karantawa da raf'a ne فيغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء asalin su da jazmar ra'un ne suke karanta kaga khalafa aslakum ko to alhamdulillah shine ina ji shike na karken babu suratul bakar ko na'am na'am Allah ya saka da alheri bi raf'in nufarrik ya unarfa'u man nasha yusufa nasluku nu'allimuhu hala sannan kuma wanda ya musu ishara da ha'un malam yaqub al-hadrami ko shine yake karantawa bi raf'in nufarriqu fadin Allah madaukin sarki la nufarriqu baina ahadin min rusuli sai makafin din nufarriqu ha afwan dinam shukran sai karanta da ya'un a waɗannan watan da sigan ga'ib a waɗannan af'al ɗin guda biyar لا يفرق بين أحد من رسله نرفع سيكرنتا يرفع درجات يرفع درجات من نشاء أتكين يوسف كو da kuma yasluku azaban sa'ada yasluku azaban sa'ada da kuma wani yu'allimuhu alkitaba wa yu'allimuhu alkitaba duka yana karanta ne da ya'un shi yasa ya ce mana nufarriqu bi raf'i nufarriqu ya'un Nufar- yufarriqu yarfa'u sai kuma yasluku sai nu'allimuhu sai ya sha'u shukran aga af'al biyar sun fita kenan ko to insha Allah sun ta'ala idan Allah ya kai sai mu tashi suratu ali imran in Allah ya yarda abinda Allah ya ba mu iko makaranta daidai Allah shi ba mu iko aiki da shi kuma ya gafarta mana kurakuran mu da lada mai yawa wanda kuma makaranta daidai Allah shi ba mu ikon a wanda muka kuskure Allah ya fafta mu kuskure ne ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk